بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce da ta daidai da hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da sha hudu ga watan august shekara ta 2010 wannan shine kasar na sha biyu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin ar-risala ta al-imam ibn abi zaidin al-qayrawani Allah madaukakin sarki gafarta mishi idan ba a manta ba mun shiga babin da ke bayani dangane da sifatul wudu wa masnunihi wa mafrudihi wa zikri listin ja'i wa listijmali wato babin da ke bayani dangane da siffa alwala da sunnonin alwala da farillan alwala da kuma bayani game da yadda ake amfani da ruwa wato kama ruwa wajen tsarki da kuma bayani akan yadda ake amfani da dutse ko goge a wajen tsarki a yanzu mu tashi inda mala ya ce wa manista jimara bi salasati ahjarin a yakhruju akhiruhunna naqiyan ajza'ahu wanda ya amfani da duwatsu guda uku kuma ya fitar da ko na ƙarshen su ya fita tsabtatacce ba tare da wani wari ba tare da wani kashi a jiki ba ajza'ahu to tsarkin shi yayi ƙa'ida kenan jama'a dole ne ya zama na ƙarshe sadda zai fita ya zama ya fita kamar yadda aka sashi idan har ya fita da wani wari a jikin shi to ya nuna har yanzu akwai warin da ya rage a jikin duburar kenan idan har ya fita da wani ainihin dishi-dishin launin kashi a jikin shi to dalili ne akan har yanzu dubrar bata tsarkaka ba kenan ashe lallai ne shi hogen farko ko dutsen farko ka lura da kyau ka share na biyu ya zama zai share duk abin da ake bukata wanda na farko ya rage na uku sai ya fita na kiyan to in haka ta faru a jiza'a yayi in haka bata faru ba fa to kuma a nan dole ne sai ka ƙara da na hudu ko na biyar domin a fitar da wannan najasa wajibi ne amma amfani da dutse din sama da uku a salatan ba a sunanta haka ba to amma in ya zama kuma baka yi abin da ya kamata ba tun farko to wannan kuma dole ne a yanzu ka yi abin da ya waje ba abin da ya kamata tun farko shine tsayawa ka sa dutsen nan ka tabbatar yana katse maka wannan najasa da kyau abin da ya wajaba daga ƙarshe kuma shine ne tabbatar da cewa ka tsabtace jikinka daga wannan najasa walma'u amma fa amfani da ruwa atharu shi yafi tsarkakewa wa atyabu shi yafi daɗi wa habbu ila ulama'i kuma shine malamai suka fi so wa man lam yakhruj minhu bawlun wala gha'itun mutumin da fitsari ko kashi bai fito daga jikin shi ba وتوضأ لحدث سيدي الولاء saboda wani kari da ya same shi na tusa misali au naumin ko kuma saboda bacci au li ghairi zalika ko dai yayi wannan alwala saboda wani dalili banda waɗancan mimma yujibu wudu'a waɗanda suke wajabta alwala fala budda min ghasli yadayhi qabla dukhulihi ma fil ina'i babu makawa dole ya wanke hannayen shi guda biyu kafin ya saka su a cikin ƙwaryar alwala ko kuma kwanan da ruwan alwala yake abinda malam ke cewa idan har alwala ta kama ka kai ta saboda wani dalili wanda ba kashi ba ba fitsari ba menene zai sabbaba alwala sai malam ya buga misali kamar wani hadasi kana da alwalarka sai kai tusa kana da alwalarka sai wani dalili ya kama kamar bacci sai ka zo za ka sake alwala to a nan abin da mala yake cewa dole ne kafin ka tsoma hannunka a cikin wannan kwano da ruwan alwalarka yake ko ƙoƙo ka tabbatar da cewa ka tuntsira ruwan ya zubo maka ka wanke waɗannan hannaye naka suna masu cuɗanyar juna wato tafukan hannaye lallai ne ka yi musu haka wannan wankewa da za ka yi ka sani da cewa wankewa ce ta tsafta ina fata an gane to amma idan wankewa ce ta ɓangaren alwala kuma to wannan sunancinta shine a yi guda uku ka tuntsura ruwa ka zuba ka wanke tafukan hannayenka so uku sannan ka sake haka ya zama so uku uku din nan da aka ce ba wai ka wanke tafin dama so uku tafin hagu so uku ba duk da akwai wasu fuka cikin malikiya kamar mai iziya ya faɗi haka amma abin da ya tabbata a cikin sunna shine za a wanke su biyun ne gaba ɗaya suna masu cuɗanyar junansu so uku ina fata an gane wa min sunnatil wudu'i to yana daga cikin sunnonin alwala ghaslul yadaini qabla dukhulihima fil ina wanke hannaye guda biyu kafin shigar da su cikin ainihin wato ƙwarya alwala shine karatun da muka faɗi wal madmada da kuma kurkurar baki wal istinshaq da shakar ruwa wal istinfar da kuma tace ruwan da aka shaka wa mashul udhunaini sunnatun shafar kunnuwa sunna ce wa baqihi sauran wanke gaɓoɓin alwala kuma faribatun farilla ne faman qama ila wudu'in min naumin aw ghairihi mutumin duk da ya tashi zai yi alwala saboda bacci da yayi ko saboda wata larura daban da ta wajabta mishi ya sake alwala faqad qala ba'd ulama'i to an samu wasu daga cikin malamai suka ce yabda'u fa yusammillaha ya fara da ambatan sunan Allah walam yarahu ba'dhum min al-amr bil ma'ruf amma kuma wasu malamai suna ganin wannan bashi daga cikin al'amarin da ake umarni da yin shi fadin bismillah din ba umarni bane ba sunna bane ba addini bane me yasa saboda sun tafi akan cewa hadisan ba su inganta ba amma gaskiyar lamari malaman da suka ce za a fara da ambatan sunan Allah nan su suka dace domin hadisan da ke bayani ko riwayoyin da ke bayani dangane da hadisin fara alwala da bismillah riwayoyi ne mafi karancin hukuncin da za a yi musu a ce musu hasanun don haka hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da yake cewa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi hadisi ne hasanun ko kuma ka ce sahihun li ghairihi الشيخ أبو إسحاق الحويني جازي يا رب في مسمى تخريجي تبين matsayin hadisin a inda ya kai zuwa ga wannan hukuncin wannan magana kuma ita ce abad da take daidai haka a sheikh ahmad shakir ya kai zuwa ga ainihin binciken shi galibin waɗanda suke raunata wannan ainihin hadisi sun samu wasu hanyoyi ne na hadisin ba tare da sun samu wasu hanyoyin ba ma mutumin da ke rayuwa a wannan zamani wanda yake mafi yawancin littattafan musulunci an buga su waɗanda suka ruwaito hanyoyin kusan dukkanin hadisai da ke cikin masanid da sunan da siha da ajiza da mashiha da makamantansu babu tantama dangane da cewa gaskiya saboda Allah sun san cewa wannan hadisin babu shakka akan ingancin shi abin da nake so ku rinka fahimta asali dalilin da yasa ibn taymiya ya rubuta risalar shi kenan mai suna ainihin wato raf'ul malam anil a'immatil a'lam dauke zargi daga manya-manyan malamai na fiqh yanzu anan kai ka gano hadisin ya inganta to kaga waɗannan dinnan da aka ce walam yara walam yarahu ba'dhum min al-amr bil ma'ruf to waɗannan malaman karka taba zargin su ba wai sun tabbatar da hadisin ya inganta kamar yadda kai ka tabbatar ba sannan kuma suka zo suka ce ba amr bil ma'ruf bane aka suka hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ko mun fahimci wannan haka kuma da za ka tabbatar da cewa ya inganta a wurin su amma kuma ka ji sun yi wata magana makamanciyar haka har yanzu ba suka hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama suke ba a'a yiwa akwai wani tunani na wata ma'ana wadda a matsayinsu na malamai wannan tunani ya zo ya shiga cikin kwakwalwarsu sai ya hana musu ɗaukar hadisin a bisa yadda kai yanzu ka same shi da ruwayoyin don haka su malaman fiqhu ba a zargin su game da duk maganar da suka yi koda tana bayuwa zuwa ga saba wata aya ne ko wani hadisi an san cewa ba suna yin haka bane da gangan kokarin wani gyaran ne ya kai ga wani kuskuren amma kuma baya halatta a rinsa ido duk abin da suka hukunta ko da ana ganin ya saba ma alkur'ani ko sunna a ɗauki wannan abin a aiki da shi nan kuma ya saba bai halatta ba ina fata an gane to kun ga a nan ne inda ake samun batarnakar batarnakar ita ce su mutanen ƙasar nan tamu waɗanda suke ɗaukar waɗannan littafai kai tsaye su ce duk abin da ke cikin su daidai ne a nan ne ake jayayya da su sannan su kuma wasu tsiraru 'yan kaɗan daga cikin matasa waɗanda ba su gama fahimtar da'awar salafiya ba sai suke ɗauka gaskiya ɗin ba abin da ya haɗa mu da littafan fiƙihun kuma ba mu buƙatar su ba ma ƙaunar su ba kuma duk kuskuren da suka yi za mu lazimta musu karo ne suke ci da ainihin aya ko kuma hadisi don haka sun cancanta a zarge su to kaga duk waɗannan gaba ɗaya sun kuskure daga fahimta wadda take ita ce daidai su dai waɗancan sun zaƙe su kuma waɗannan sun gaza to khairul umuri awsatuha dan haka dole ne mutane su rinka tsaya suna nazari dangane da waɗannan abubuwa tun daga masu da'awar cewa suna bin da'awar salafiya din har zuwa ga waɗanda suke sukar da'awar salafiya din ya kamata ka tsaya kai wa kanka adalci kai da kake kana bin da'awar salafiya a wurin wa ka koya ya kamata kai kuma ka tsaya kai wa kanka adalci kai da kake sukar da'awar salafiya a wurin wane ne ka ji mazhabin salafi shin ka ji ne a wurin makiyin da'awar to in ka ji a wurin makiyin da'awar ai bai zama hujja ba ka ji kafirai suna sukar musulunci kuma daga nan kai ma ka ɗauka duk abin da suke faɗi daidai ne haka duk wanda yake da ƙiyayya akan wata da'awa in aka ji magana daga gare shi kafin a tabbatar da magana sai a je a ji yaya take a bakin masu da'awar in ta tabbata haka ne to sannan kuma sai a lazimta musu abin da ke ciki ko kun fahimta jama'a amma yanzu misali mai risala ya yi magana sai ka ce gaskiya jama'a akwai hadisi sahihi wanda ya zo ya rusa wannan magana na haka mun ɗauki hadisin abin da ka faɗi kenan sai ka wuce sai wani ya ji ka sai ce kaji suna sukan malaman fiƙihu suwa sai aka ce 'yan salafiya sai kai kuma da ka tashi sai ka tafi kawai sai ka ce 'yan salafiya suna sukar malaman fiɗo haza ma yusamma fi ilmin jarhi wa ta'adi aljarhu ghairul mufassar ka ce 'yan salafiya na sukan malaman fiƙihu to malaman hadisi ba za su karbi magana ka ba sai a ce fassara mana mecece sukar sai aka ji ka ce ai na ji su suna zagin imam malik suna cewa allah ya tsine wa imam malik allah wa imam malik azaba sai ce in ya tabbata ka ji haka to babu shakka suna zagin malaman fiqh sun saba wa to manhajin salafiyya a me ka ji su suna faɗi a na ji suna cewa ne hadisi ya tabbata da hadisin za su yi aiki ba za su yi aiki da maganar malaman fiqh ba sai a ce ai wannan ba zagi bane ai wannan ba suka bane dan haka ba a karban jarh sai kai ka fassara wa wanda kake so ya karba shi ya ji shin ya tabbata haka ko kun fahimta jama'a don in ba ku kiyaye wannan ka'idar ba hatta ku da kanku sai ku zo kuna ainihin tunanin al'amura ba a yadda suke ba dukkan jar lallai ne a fassara shi ko kun gani misali jama'a wasu daga cikin fuqaha na ainihin asabatul hanafiyya suna ba da fatawa akan halaccin shan nabiz ko da ya wuce kwanakin da ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hana a sha su ne kwanaki biyu ko kwanaki uku to me yake faruwa sai kawai sai ka je ka ce a hanaf sun halatta giya a hanaf sun halatta giya ko wasu a hanaf sun ce giya halal ce to tun da kai wani hukunci sai kuma kace to yanzu kun ga sun halatta abin da yake haramu to sun kafirta kai kuskure domin ka ɗauko jarh ne ba mu fassar ba ba fassararriyar magana ba ce amma sai ka faɗi yaya suka faɗi sun ce ne ya halatta a sha nabi nabi shine dabino da aka zuba shi a ruwa dan ruwan ya zaki a sha annabi ya halatta a sha wannan kwana ɗaya kwana biyu in ya kai na uku sai a zubar da shi don yaka iya yiwa ya bugar to a ƙarƙashin wannan su sai suke ganin za a iya shan shi ko ya shallake kwana uku kuma ba suna ganin halaccin haka ɗin bane a matsayin shi na giya su ne mai kallo ne a matsayin shi na nabi ɗin kaga kenan ba giya suka nufi halattawa ba asalin abin da yake halal ne suka nufi halatta shi sai dai kawai an kai wata gaba wadda su sun wuce adadin da aka bayar to yanzu da wannan bai halatta kawai ka je ka ce hanaf suna ainihin halatta giya ba sai ce a faɗi haƙiƙanin abin da suka faɗa ko kun gane jama'a don haka gaskiya saboda Allah za ka ga so da dama ka samu kanka a halin da ka zauna da wani kuna tattaunawa sai ce mu ba haka aka ce mana kuke da'awar ba mun cewa akai kuna kaza kuna kaza kuna kaza to amma shi dan adam yaya zai bari a wawantar da tunanin shi zai zauna ne ya ce maka mu an ce kaza mu an ce kaza saboda yadda magana ta zama shirme fa a wurin shi shi da kanshi in ka tambaye shi za ka iya tuna wanda ya gaya ma a san da ya gaya ma da an ce ne kawai ko kun fahimta zama to haka aka yi tawa ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama da dukkan sauran waɗanda suka biyo bayan shi akan da'awa don haka jama'a hakikanin maganar da take daidai a nan ita ce maganar da mai risala ya fara ishara cewa an samu wasu malamai suka ce zai fara da bismillah idan ya fara da bismillah nan sai ya ci gaba da alwala ko da wasu suna ganin cewa farawa da bismillah ba shi daga umarnin da shari'a ta yi وكون الإناء على يمينه أمكن له في منا في تناوله yace kasantuwar wannan ƙoƙo ko ƙwarya a ɓangaren shi na dama zai fi sauƙi gare shi wajen ɗibo ruwa a nan kamar yadda waɗanda suka faɗaɗa a wannan bayanin suka yi magana cikin malaman fiƙi hudun na malikiya cewa suka yi idan ƙwarya ce mai buɗaɗɗen baki ta zama daga ɓangaren dama idan buta ce kuma mai tsukakken baki wadda ake tuntsuro ruwa ta zama daga bangaren hagu sai ka duba ka gani wannan hukuncin da suke suna magana hukunci ne saboda wani hukunci da ya tabbata a shari'a shine duk abin da za ka yi ka rinka yi da dama idan kai badane ne in ka aje kwarya a dama da kai shine za ka rinka sa hannunka cikin kwaryar kana kamfato ruwan kana zuba kana cicciɗawa to in ba hago ne kuma fa kaga shi kuma abin zai zama mai a harƙalla sai ya kuma su ko kun fahimta to amma kuma shari'a ba ta yadda ka zama bahago ba shi yasa akwai aiki akan mata da masu tarbiyya dangane da 'ya'ya kar ku sake yaro ya zama bahago domin zama bahago tarbiyya ce daga cikin tarbiyya ta shedan yaro da zarar ya taso jama'a sai kaga da wahala a miƙa mai abu ya miƙo hannun dama ya karba da wahala ya fara ci da dama da wahala duk abin da zai yayi da dama duk abin da zai zaka ga da hagu zai fara shedan ne to sai kun yaki shedan a nan a ƙarƙashin wannan shari'a ta nemi da kowa ya zama badani ne don haka a nan sai aka ce an so ita wannan ƙwarya ta kasance tana ɓangaren dama amma kaga in buta ce mai tsukakken baki wadda ita tuntsuro ta zaka rinka yi kuma kaga zaka rinka tuntsuro ta ne daga hagu tana dawowa damar kun fahimta jama'a to haka su malaman fiqh suka bayyana malam yace wa yabda'u fa yaghsilu yadayhi sai ya fara da wanke hannayen shi qabla an yudkhilahuma fil ina'i kafin ya fara shigar da su wato kafin ya shigar da su cikin ƙwarya alwala salasan so uku to yanzu an fara siffanta maka alwala kenan fa in kana qabbala in ko ya kasance kafin wannan lokacin ko haka ne فإن كان قبال أو تغوط غسل ذلك منه ثم توضأ idan ya kasance ya yi fitsari ko ya yi kashi kafin wannan alwala to gasala zalika minhu ya wanke wannan kashi ko kuma fitsari kafin ya zo ya fara alwalar sun matawabba sannan ya fara yin alwalar ina fata an gani yawwa sun mai yudkhilu yadahu fil ina'i sannan sai ya shigar da hannun shi a cikin ƙwaryar alwala fa ya akhudul ma'a sai ya ɗibo ruwa fa yumazmidu fahu da kurkura bakin shi salasan so uku fahu fuhu fihi fu baki to yana daga cikin al'asma'u sitta allati turfa'u bil waw wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya sai ka ce adkhilhu faka adkhilhu fi fika hadha fuka to sai malam yake cewa fayumadmidu fahu sai ya wanke ainihin bakin shi min gharfatin wahidatin daga kurkura daga ainihin wato kwarfar ruwa ɗaya in sha'a in ya so au salasa garafatin ko kuma kwarfa uku malam ya raba maka ko din ka ɗibo ruwa kwarfan nan ɗaya haka da tafinka na dama sai ka guntsa sai ka kurkura bakinka sai ka zubar sai ka sake guntsowa daga ragowar sai ka kurkura bakinka sai ka zubar ko ka sake sai ka sake guntso ragowar sai ka kurkura bakinka sai ka zubar ita ce maganar farko in ba haka wafa kowace kurkura daban ka ɗibo ta ruwa ka guntsa ka kurkura ka zubar ka ɗibo ka guntsa ka kurkura ka zubar haka haka so uku jama'a mun fahimci wannan wa inistaka malam yace idan kuwa ya kasance zai yi aswaki ne bi usbu'ihi da ainihin wato ya tsanshi fa hasanun to wannan kuma abu ne mai kyau ma'ana zai goge bakin shi in babu ice sai ya sanya ainihin yatsan shi sai ya goge to yin haka din kyakkyawan abu to a daidai waɗannan gaɓoɓi guda biyu ina gani ya kamata mu tsaya mu ɗan yi waiwaye a dan tafiya kamar yadda muka saba a cikin karatun wannan littafi kuma tun farko muka faɗi cewa haka za mu rinka yi maganar kurkurar baki da ainihin wato kwarfa uku wannan ta tabbata amma kuma yadda ta tabbata akasin yadda malam mai risala ya kawo ta ita ce ka ɗibo ruwan wato kwarfan guda sai ka guntsa idan ka guntsa sai ka kurkure sai ka zubar ragowar ba za ka batta bane ka sake guntsa ta biyu da ta uku a'a sai ka ainihin shaƙa sannan sai ka sa hannunka na hagu a saman karan hancinka sai ka fyace sai ka sake ɗibo kwarfa guda sai ka guntsa sai ka kurkure sai ka zubar ragowar sai ka shaƙa sai ka fyace ka sake yin haka na uku ka sake fyacewa shikenan wannan maganar gaskiya ban san asalin ta wanda ya tabbata a cikin sunna ba ɗaya kenan ita kuma magana ta biyu ita ce wacce a ɗibo ruwan a guntsa a zubar a sake ɗibowa a guntsa a zubar a sake ɗibowa a guntsa a zubar sannan a sake ɗibowa a shaƙa a face a sake ɗibowa a shaƙa a face ta zo a cikin littafin turmizi da isnadi ba'ishi ko munkari ba a ƙarƙashin haka in dai za a yi ta ne a babi na sunanci ko siffa alwala saboda ta zo a wancan hadisi to bata tabbata ba abin da ya tabbata ɗin gaskiya shine na farko ku samu waɗannan bayanai ku karanta su a cikin wani littafi da ɗaɗɗe da malam muhammad nasir din albani ya rubuta shi mai suna athamar mustapha fi fikin sunnati wal kitab sannan in ka bibiyi takhrijin hadisin da ke magana a ɗibi ruwan a guntsa a zubar a sake ɗiba a guntsa a zubar wato hadisin da ya raba ɗibowa da shaƙar ruwa da fyacewa da kurkurar baki hadisin bai tabbata ba in ka samu takhrijin littafin nasbur raya ko kuma takhrijin littafin irwa'ul ghalil ko kuma bulughul maram na ainihin a doktor samir za ka samu bayanai akai don haka hadisan da ke maganar raba shaƙa da kurkurar baki a wajen ɗibo ruwan kowanne a mishi nashi ba su tabbata ba ina fata an gane to waɗannan hadisan ne suka tabbata su ne waɗannan da na ishara zuwa gare su cewa a ɗibo ruwan a gunta a kurkure a zubar ragowar sai ka ci gaba da riƙe ta in ka gama kurkura bakin sai ka shaƙa sai ka tace wannan shine abin da ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na yi wata magana afwan a cikin ɗayan kasusuwa guda biyu ko kuma dukansu wuri na farko da na san na taɓa yin wannan magana a cikin karatu ko kuma a cikin kasar ɗin sifatu sala wanda ne a ranar goma ga watan goma a ainihin shekara ta dubu biyu daidai a garin wari da ke jihar delta wadda na ce ya halatta mutum ya ainihin wato ɗibi ruwan da kurkura da ainihin wato zubar ya sake yin haka har sau uku sannan ainihin ya shaƙa ya fyace to da muka zo cikin wani kasar kuma na biyu da muka sanya wa haila laruran mata a nan kuma sai ne bayani akan cewa hakan ɗin ababin halacci ya halatta gaskiya saboda Allah ina ganin akwai haɗari game da wannan fatawar da kuma halatta haka saboda hadisin da ya da ita bai tabbata ba ta saɓawa abin da ya zo wanda yake tabbatacce haka wannan fatawa ba daidai ba ce jama'a kada wanda ya ɗauke ta ya sake aiki da ita in dai da gare ne Allah maraukakin sarki ya kiyaye mas'ala ta farko kenan mas'ala ta biyu da malam ya ce wa inistaka bi usbu'ihi fa hasanu idan kuma da zai yi aswaki da hannun shi to wannan daidai ne yin aswaki da yatsa ya halatta ga ɗayan mutane guda biyu amma kuma a hali ɗaya kadai hali na farko ko kuma ɗayan mutane guda biyu shine mutumin da yake ba shi da icen asuwakin ba kuma alwala ta zo kuma yana buƙatar ya asuwaki to ya halatta ya sa yatsan shi ya diddirza ya diddirza ya ainihin gyara bakin shi a haka sannan ya fara alwala mutum na biyu shine mutumin da yake haƙoran sun zube ko saboda tsufa ko saboda wata larura shi ma wannan daidai ne ya sanya yatsan shi ya aswaki hadisi ya tabbata akan haka ma a cikin musnad na imamu ahmad da sunan ibn majah daga asayi da aisha in ba na manta ba ko abdullahi dan abbas dan haka yin haka ya halatta to amma a hali daya halin ko shine kafin a fara alwala amma a nan in ka fahimci maganan malam da kyau tana ishara ne a halin an fara alwala don haka fara alwala kurkurar baki ake kawai babu asuwaki yin asuwaki a cikin alwala ya saba mu sunna sai dai kafin alwala shine abin da yake dole Allah maraukakin sarki ya taimaka na malam bismillah na masha Allah na malam نعم نعم اي اي a'a to ai ko dai ba su santa ba sanda za su yi fatawa ko kuma sun gafala amma ai gyaran da ke cikin wannan magana tashi ita ce dole tun da ya kawo maganganun guda biyu in dai ba ya yadda da su duka ba idan ɗaya yadda da ita bai yadda da ɗaya ba dole ya ta'aqqubin ɗayar ya istidrakin ta gyara ta wato akwai haɗarin ka kawo maganganu guda biyu na malamai kai kanka ka gamsu a ɗaya baka gamsu da ɗayar ba kuma koda da ishara ba za ka nakasa ɗayar ba misali idan ka tashi kawo wadda ka yadda da ita kai tsaye sai ka kawo ta dangas ka yadda da ita kenan wadda baka yarda da ita ba sai ka ce wa qad qila ko da ita kuma an ce to wannan maganar da ishara ka raunata ta a wurin malamai so da haka za su ce ainihin wato nauyi ya sauka a kanka amma ka zo ka ce kaulani alqaulul awwal kaza wal qaulul thani kaza sai ka ci gaba kuma da wata fatawar to wannan kuma malamai suna ganin cewa akwai kuskuren yin haka sai malam ya ce summa yastanshiqu sannan sai kuma ya shaƙi ruwa bi an ma'a sai ya shaƙi ruwa da hancin shi ya sa ainihin wato ruwa a hancin shi ya shaƙa wa yastansiruhu ya kuma face wannan ruwa salasan so uku kaga irin waccan din da yake nan hanci a ɗebo mai nashi daban ya ja'alu yadahu ala anfihi zai sanya hannun shi ne akan hancin shi kam tikhatihi kamar yadda yake facewa shi ga majina to wannan hannu da ba a sa jama'a shine hannun hagu hannun dama kuma da shi ake shaƙa to hannun hagu ne ake sawa a kan karan hanci sai a sa ainihin wato waɗannan yatsu sai a fyace mana ya ce wa yi jiji uhu a min salasin fil madmadati wal shaƙi sai dai kuma ya isar mishi idan ya kurkura baki ƙasa da so uku ko kuma ya shaƙi ruwa ya fyace ƙasa da so uku wannan fatawa daidai ce don ta tabbata a cikin littafin sahihul bukhari ta kuma tabbata a cikin littafin sunan tirmidhi hamma a sheikh abdurrahman al-mubarak fori a cikin tuhfatul ahwazi ya ainihin wato nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana yin haka domin gashi ya zo a cikin ainihin hadisi ya kawo hadisi ma'anar wannan ita ce ya halatta kurkurar bakin kai so ɗaya ka shaƙi ruwa so biyu ya halatta to sai dai a nan kuma in haka za ta faru za a samu mugayara tunda an ce ruwan ya zama guda ɗaya ne to ka zan ka gumtsa ka kurkura me za ka yi za ka zubar da na bakin ka sannan ragowar ka shaƙa to in kuma aka ce yanzu shaƙar kuma ya kama za ka iya mata so biyu kenan za ka ɗibo wani ruwan kuma ka shaƙa kenan wato gaɓoɓi guda hudu a cikin gaɓoɓin alwala guda biyu na manna da biyu ne biyu na manna da biyu da baki da hanci tare suke da kai da kunne tare suke ba a raba musu hadisan da suka zo suka raba musu ruwa hadisan ba su tabbata ba ba su tabbata ba na fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimaka wa alaikum salam ina zuwa tukuna malam ya ce wa yujzi'uhu aqallu min thalathin fil madmadati wal istinshaqi ya isar mishi idan yayi kurkurar baki ƙasa da uku ko kuma shakar ruwa ƙasa da uku walahu jam'u zalika fi gharfatin wahida ya samu dama ma ya hada haka din a ainihin wato kwarfa guda ya dawo kan maganganun da muka yi kenan wadda ita ce tafi inganci din ma'ana da shakar ruwan da fyacewar ai da kurkurar bakin da shakar ruwan walahu jam'u zalika fi zarfatin wahida zai iya hada su a cikin ainihin kwarfa guda to amma sai malam ya ce wan nihayatu kaiwa makura ita ce nawa uku ahsanu shine abin da yafi kyau ya kai uku din shine abin da yafi kyau amma in yayi so daya ko ya yi sau biyu ko kuma ya akasanta ya wanke fuska sau biyu kurkurar baki kuma da shaƙa ya yi sau ɗaya wannan kuma babu laifi insha Allah ta'ala na malam ka ce mu a ba daidai ba ne na na'am
sai magana gidan bayan ajiyar a zaman da kuka kawo da dama saboda idan ajiyar a zaman ne zai da kuma duka kullum ke ko ko su yi amfani da
a'a ai ƙwariyar lokacin da take dama lokacin da ka tsoma hannunka a ciki ka ɗibo yanzu hannunka ya zama yana ai ruwan ya zama yana hannunka na dama za ka yi abin da za ka yi da shi ne a duk sauran gaɓoɓin ko da ka ɗibo ai ba hagun za ka yi da shi ba ita hagun ce za ka zo da ita ga dama in ka tsoma ka ɗibo haka za ka yi sai ka kawo sai su haɗa a tsakiya na to to to to na gane magana da kake magana wato a halin farko lokacin da aka ce kafin ka tsoma ɗin ka yi ƙoƙarin ka ainihin wanke a waje waɗannan hata aje ƙaryar da a dama fa ko a hagu ɗin asali malamai ne suka ga dacewa haka saboda umumin sauƙin abin da kuma an so damaitawa da makamancin haka a ƙarƙashin haka idan ka aje tun farko ƙwaryar a dama ai wannan tun tsurowar da za ka wanke hannunka abu ne da za ka yi so guda kuma kar ka manta wannan lokacin ba cikin alwala kake ba saboda haka duk abin da ya sauƙaƙa maka kai daidai ne don baka riga ka shiga alwala ba ina fata an gani mana yake sun ma ya akhudhu ma a insha a biyadaihi jami'an sannan in ya so kuma sai ya ɗibi ruwa da hannayen shi guda biyu gaba ɗaya ma'anar wannan ita ce sai ya haɗa waɗannan tafukan nashi jama'a sai ya tsoma su a cikin ƙwarya alwalar sai ya kamfato ruwa gaba ɗaya wa in sha a biyadihi yumna in kuma ya so sai ya sanya hannun shi na dama fa yaj'aluhu fi yadayhi sannan sai ya tuntsuro kuma ruwan da ke dama sai ya rabawa hannayen shi guda biyu jami'an gaba daya sun mayan ƙunuhu ila wajihi sannan sai ɗauke shi sai kai fuska kun ji jama'a ko dai lokacin da ka ɗibo ka tsoma tafukan naka gaba ɗaya ka kamfato gaba ɗaya in ka ɗibo ɗin sai ka haka sai ka sa sai ka cuɗa wanda ya tabbata jama'a a cikin hadisin abdullahi dan mas'udin cikin sahihul bukhari da muslim sannan kuma daidai ne har wa yau in ka ɗibo da tafin hannun ɗaya ka zo ka haɗa ɗin ka cuccuɗa haka kamar yadda yake daidai ne in ka ɗago da tafin ɗaya kuma ka sa ka cuccuɗa da tafin ɗaya duk ya tabbata jama'a babu ainihin matsala dangane da haka malam ya ce haka ne fayufruhu alaihi ghasilan lahu biyadaihi min a'la jabhatihi fayufruhu alaihi sai ya kwarara ruwan alaihi akan fuskar shi fuska ko da kai ba Kano ne fuska da Hausa kana ce mata mace ba zazzagi na ce mata namiji ba Kano ya ce fuska ta ba zazzagi ya ce fuska na to a nan da larabci namiji ne na fata an gane kamar gida ne gida da hausa sai ce gidana gidana to amma in wannan kalmar gida addaru in ta koma larabci kuma sai ta zama gidata sai ta zama feminine gender gidata na fata an gane to ya kamata idan kana fassara ka gane ba lallai ba ne ka rinka ɗaukowa daga yadda su masu yaran suka faɗi kana faɗin haka sai abin ya rinka to maka a murɗe ko kun fahimta za ka rinka fassara wa jama'ar ka ne da gwargwadon yadda suke a nan da ya ce fayusruhu alaihi sai ya ainihin kwarara shi ruwan alaihi akan fuskar nashi to kun ga irin wannan ko an rinka samun matsaloli da yawa a farko-farkon musulunci ga waɗanda suka shiga musulunci daga cikin ƙabilun farisa sai suna juya bamiran larabci daga namiji yana komawa mace daga mace yana komawa namiji kamar yadda za ka ji wanda ba bahaushe ba yana yi maka yana juya abin ne da gwargwado yadda yake a yaren shi misali al-imamu ibnu adiyin al-jurjani ba farise ne ya koyi karatu da yaren shi ya kware game da ilimin amma bai gama kwarewa game da larabci ba kamar yadda yanzu aka samu da yawa akwai malamanmu na soro wasu sun iya karatun sosai amma kuma larabcin ba a gama nuna ba saboda ne saboda ba a cika yin shi a aikace ba amma a ka'idance to wani lokaci in ya zo irin haka in ya dubi kalma irin wannan sai danna mata matantaka kawai sai ce fa yusruhu alaiha saboda sadda yake rubutun yana tunanin fuska mace ce ko kun manta ko kun lura ya manta da cewa su masu yaran eh masu yaran a wurin su namiji ce to akan samu irin wannan baban al'imamu abu ubaidin alƙasim ibn sallamin wani babban malami ne asalin shi ba farise ne asalin bawa ne ma uban zai zauna cikin larabawa lokacin da ya haifi dan sai kai shi wurin malami ya koya mai karatu sai ce ji'ituka biha litu'allimha al-lughata al-arabiyya ga ta nan na kawo maka abu ubaida ka koya mata ainihin larabci amma abin mamaki da ikon Allah abu ubaida da ya koyi larabci dubi sai da ya kware kwarewar da har littafi ya rubuta garibul hadis yanzu larabcin ma ya wuce larabcin larabawa gama gari ya tafi larabcin annabi ma yake fasara wa duniya gaba daya ko kun fahimta inda ka karanta tarihin shi galibi sukan kawo wannan a bisa babi na ikon Allah da ya faru akan wannan bawan Allah baban shi larabcin ma juya namiji yake mai da shi mace mace juwa mai da shi namiji amma shi dan gashi ya koyi larabci koyan da har ya kai matukar da yana ainihin fassara larabcin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ga littafin shi al-gharibul musannaf mujalladi uku Allah maraukakin sarki ya gafarta musu to malamai haka al'amarin su yake ashe wannan yana nuna lallai in kana larabci kowaye kai fa wannan maganar in matukar kai ba balaraban bane sai ka rinka kana taka tsantsan saboda akan samu irin wannan shan tafin makauniya tsakanin larabci da kusan kowane yare abin da larabci zai dauka namiji ne sai ka ga yaranka kai ya dauki abin mace ne to in baka hankali ba al insanu ibnu ummi gwargwadon irin hausar da uwarka ta tayar da ita a kai ita ta fi tasiri a kanka har abada fiye da duk wani yare don haka ana iya samun suɓucewa wani lokacin sai abin ya suɓuce maka kawai sai ka danna shi baka sani ba ina fata an gane sannan kai da kanka sai ka zo kana sauraron kanka sai ka gane cewa an samu matsala malam yake cewa fa yufridu alaihi sai ya kwarara ruwan alaihi akan ita fuskar tashi ghasilan lahu yana mai wanke ita fuskar tashi biyadaihi da ainihin hannayen shi min a'ala ya faro daga saman min a'ala jabahatihi ya faro daga saman goshin shi kaji an kuma maimaitawa jabahatu goshi goshi namiji ne a hausar kano amma a hausar zuzzur sukan mai da shi mace amma nadiran amma goshi dai namiji ne to a larabci fa mace ce goshi jabahatu jabaha goshi ce ina fata an gane to kaga sai yake cewa min a'ala jabahatihi daga saman goshin shi daga saman goshin zai kwararo ruwan jama'a lokacin da ka ɗibo ruwan haka sai ka ainihin sako shi daga saman goshin ba ta sai ka fara ainihin cicciɗawa to ya cicciɗa za ta kasance sai ce wa hadduhu ga yadda haddin nashi yake menene haddi fadin ita fuska din an gane yaya haddin ta yake daga nan aka samo hudud iyaka boda ina ne iyakar bodar fuska da sauran ainihin gaɓoɓi sai ya ce manabitu sha'arin ra'asi ila farafi zakanihi wato maɓuɓɓuga gashin kai zuwa ga gefen zakanihi haɓashi ina ne gashin kanka ya tike to a nan malamai sukan yi ƙaidi don a yi kyakkyawar fahimta sukan ce gashin kai na ɗabi'a na gama garin mutane akwai ɗaiɗaikun mutane waɗanda su ba gama gari ba ne ba koyaushe ake samun su ba suna da ɗayan halitta guda biyu wadda malamai suka ce kowace ɗaya daga cikin biyun larura ce asali ita ce saiko ko tukulluma saiko shine a samu mutum ba shi da ainihin gashi musamman ta daga gaban kanshi to yanzu ka ce mishi ya fara wankowa daga bangaren goshin shi inda gashi ya tike to kaga wani zai fara daga maɗiga kenan wani kuma daga ke zai fara don wani saikon nashi gaba ɗaya shayi ne ya tafi can ko kun fahimta jama'a don haka sai malamai sukan yi ƙaidi a nan cewa maɓuɓɓugar gashi na al'ada wato wanda al'adance shi aka saba gani to kaga an cire mai saiko kenan to sannan an sake cire mai tukulluma tukulluma ita ce gashin kai wani lokacin ga wasu sai ka ga ya zarce musu ya taho wasu har ya haɗu da girafa to me ita ke kira tukulluma an fahimci wannan da kyau jama'a to in kana da tukulluma kai kuma yanzu in ka zo za ka dubi a ɗabi'ance ina ne gashi yake tsayawa mutane gama gari don haka sai ka fara wankowa daga nan kai kuma yanzu za ka shigar da duk wannan gashi na tukulluma cikin wanke fuska kenan ba don kuma ba domin gashin ya fito a saman goshinka ko a kan goshinka inda ya waje baka wanke ko an gane wannan da kyau jama'a to shi yasa dole a lura da wannan to sai malam ya ce wa hadduhu manabitu sha'ari ra'asihi mafitar gashin shi na ka ila farafi zakanihi zuwa ga gefen ainihin wato haɓa shi zakan ita ce haɓa nan to amma sai malam saboda hikima bai ce zuwa ga haɓa shi ba don da ce zuwa ga haɓa to in ka zo wankewa kenan ainihin za ka taɓo hadda haɓa gaba ɗaya haɓa ita ce inda gemu yake fitowa to amma sai ce taraf ina ne taraf shine ina ne inda in tsawon fuska ya taho nan ne zai tike ko to iya wannan gefen kawai da ake gani na gaba banda abin da ya baya jama'a ku duba yadda malamai suke bayanin shari'ar musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu ko shekara dubu ɗaya ko shekara ɗari biyar ko shekara ɗari takwas malamai suka yi ta sharhin wannan shari'a yaushe wannan addinin namu zai haɗu da wasu waɗanda in ka ga duk abin da kaga su ne na ibada in ka ce nuna min a cikin littafin kwa ina ne malamai daga cikin su in suna fatawa sai ka ji suna cewa ni a gani na ya kamata ka yi kaza to amma kuma in kaga akwai wanda ya kaga ya fi dacewa to nan ma babu laifi kaga ya baka fatawa da naka da nashi cewa duk wanda kai ko yadda yake gani ko yadda kake gani duk ɗaya ne shi yasa ake ce musu rijaluddin rijaluddin wai mazajen addini a musulunci babu wasu mazajen addini jama'a don in dai mazajen addini su ne masu bauta to kowa ma namijin addini ne to don me za a ware wasu idan mazajen addini ana nufin malamai ne idan me za a danganta su zuwa ga addinin sauran kuma fa ai ya fi kyau a faɗi kamar yadda malaman musulunci ke faɗi a ce me ahalul ilmi ma'abota ilimi su ne ɗalibai masu neman ilimin da kuma malamai masu karantar da ilimin na haka jama'a ku fahimci waɗannan jimloli da kyau da yake cewa wa hadduhu manabitu sha'ari ra'asihi ila farafi bakanihi yadda faɗin fuska yake shine daga mafitar gashi zuwa ga gefen ainihin wato haɓashi wa dauru wajihi kulluhu من حد من حد عظمي لحييه الى صدغيه sannan wa dauru wajihihi kewayen fuskar shi kulluhu gaba ɗayan kewayen fuskar shi kuma min haddi azamai lahayaihi daga iyakar ƙasusuwan gemun shi ila suduraihi zuwa ga ainihin wato kundukukan shi wato daga inda fuska take farawa shine daga kundukuki ku dubi kundukuki jama'a shine sama da kunci nan shine kunci nan shine kunci to ina ne kundukuki sama wannan tudun kashin to shi kuma wannan na farawa ne kamar yadda malam yake cewa tun daga kashin da gemu yake a kai har zuwa kan kundukukin to sai ka sake ɗauko na hagu shi ma daga inda kunne ya ƙare har zuwa kan kundu kukin kaga an haɗa fuska kenan nan an haɗo an to an tike ga hanci nan an towa an tike ga hanci domin shi kundu kuki hanci ne mahaɗar shi jama'a kun fahimci waɗannan bayanan kuwa wannan hausar jama'a kowa ya ƙoƙari ya riƙe ta don abin mamaki yanzu da aka fara samun matasan malamai da ake cewa 'yan shekara ashirin da biyar shekara talatin sai na ji shi a gidan rediyo suna cewa abin nan na da ce ya sai ce wannan ya kuke ce mishi to kai malamin mu baka san sunan shi ba ba ufa talibu wal matulu ina fata an gane dole ne mu gadawa da mutane wannan hausar jama'a ta fassara waɗannan abubuwan wato babu inda ake sakaci game da mother's tongue irin Najeriya harshen uwa a yi sakaci da shi jama'a babu inda ake haka sai Najeriya mutane da yawa alfahari suke da harshen arsunansu na gargajiya ƙasashe da yawa da aka yi musu mulkin mallaka yanzu gwagwarmaya suke yadda za su cire wannan yare na mulkin mallaka su fassara duk wani abu wanda ake ainihin wato karantar da su shi da wani yare domin bari ku ji jama'a kun ga karantar da ku yanzu da harshen hausa da ake yana sa kuna fahimta fiye da in a ce da turanci za a yi waɗannan sharhohin ko kun gane wannan jama'a sannan yanzu yadda da dama daga cikin ku suka shaƙu da harshen larabci yanzu ba za a zo karantar da ku wani ilimi na zamani kamar computer science ko computer engineering a ce za a karantar da kai shi da harshen larabci sai ka fi fahimtar shi fiye da ainihin turanci shi yasa a cikin dirasat ɗinmu da zamanin kai akan alhasubul ali jama'a akwai ajin da zalla tun daga basic tun daga farkon bidayar shi har nihayar ka zama professional da larabci za a rinka karantar da kai ba dan kuma ba saboda wani ya riga ya yi zurfi ya goge da larabci in ka ce za ka tursasa mishi turanci ku tafi faculty of laws na galibin jami'o'in mu ku ga inda ake karo mutum ya je yayi arabiya a islamiyya ya je yayi haya islam ya je yayi diploma arabiya eh ko dirasa islamiyya haka ne arabic islamic studies ya zo ya shiga jami'a ya ce zai karanta shari'a kun ce sai dai ya karanta da turanci ka gaya min yadda zai iya fahimta ba dole a ita kama kami ba yanzu akwai wanda yadda ka ji na siffanta din nan haka ne background din shi da haka ya fara ya zo zai yi masters da phd suka ce sai dai da turanci in ya je rubuto sai a soke gaba daya dan turancin shi ko matsayin na secondary bai kai ba kuma wai a haka aka yi karfin hali aka bashi lecturing sai zo yana lecture da turanci ɗalibai suna ta kaf da kai musulmi suna jin kunya arna kuma su ne musu dariya ku duba irin wannan kunyata mu da muke kunyata kanmu da kanmu ko kuma mutum ya je ana kunyatar da shi kamata ya sai a yi adalci misali makarantar da na san ta fara yin wannan adalcin su ne makarantun kano aliya ta kano da kuma ta hadeja idan turanci kake so ka je ka karanta makaranta ce asalinta an yi ta ne ta dirasa haya islam ce amma akwai bangaren zallan turanci za ka je kai haya islam da turanci da haka in ka wuce jami'a za ka je kai islamic studies da turanci baka da matsala don da haka ka fara za ka zo kuma akwai bangaren aliya din akwai bangaren grade 2 amma da larabci idan ka tafi biyu ce ko ka tafi legal ga malamai nan irin ka su ma larabcin suke ji sai su karantar da kai har ka samu diploma ko digiri sai ka kware wannan shine adalci gare mu musulmi da kuma adalci ga yadda tsarin arewacin ƙasar nan yake amma wallahi jama'a ci da gumin wasu ne ake a wasu jami'o'i da yawa na ƙasar nan 'yan haya islam jama'a ana zalunta su kuma ba wanda yake magana a madadinsu amma su ma da yake sun karanta adab sun san wata shegantakar in jarabawa ta zo suka rama dan malaman sukan ce wanda ya iya larabci ya rubuta da larabci ko sun san shi ko malamin bai iya larabci ba sai ya tashi wani sai ya rubuta la uqsimu bi hadha balad gaba daya a cikin jarabawa tunda ya san wancan bai san la uqsimu ce aka rubuta ba ko ko bai aka sai dauka amsa jawabin ce tunda ya ga shafi uku eh shi kenan ko kuma kawai ya dauko ta jumla ya ta mata da irabi tun da dama shi ya iya larabcin hadda na tsiya shi ma kaga na eh zai bashin to kaji ko to kaji yanzu ma sai in suka in kai rubuta da larabcin ba sai suka yi arabic department sai ai musu marking on their behalf to kaji kuma bi kulli saqi fatin la qi fatin eh zai ji tsoron haka eh ka ce mishi malam malam dubi nan fa cewa ne zahaba fi'il madun mabniun ala kaza kaza wa fa'iluhu damirun kaza kaza kaza kaza kaza yanzu malam wannan ban amsa tambayar ka ba duba sai ce to menene ka a gyara ka a gyara ba ni son jayayya da Allah dama tafiya ma zan yi sai gyara maka shi ke nan diya wasu ke nan na eh na na eh eh na fahimta dai to amma ni har yau abin da nake cewa shin waɗannan ɗaliban an yi musu adalci ba yi musu adalci ba ba yi musu adalci ba don abin da zaka ce mutumin da ya kware da larabci ya je aka tursasa mai ya yi digiri da turanci har ya gama digirin fa baya fahimtar mafi yawancin abin da ake a daidai wannan lokacin kuma a ce ana son ya ci jaraba kaddara jaraba tsautsayi ce sai ya ci sai aka ɗauke shi ya lecturing a takardar da aka rubuta mishi ta certificate za a rubuta ya yi wannan karatu ne da turanci don haka duk inda ya je za a ɗauke shi aiki za a ɗauke shi aiki ne dangas akan zai karantar da wannan abin da ya karanta da turanci shi ma ya karantar da turanci shine irin abin da na ce muku yanzu wani yana nan jama'a dokta ne guda phd yake da shi akan shari'a kuma an ɗauke shi lecturing idan da larabci ne tun yana secondary yana jin larabci wani lokacin fiye da da yawa daga malaman da ke karantar da shi balle yanzu ya yi phd to me kake tunani to amma an zo an ba mai ya karantar da harshen da ba shi ya iya ba wannan shine zaluncin da muke cewa amma barin ba ku shawara idan akwai 'yan haya islam a cikin wallahi dole kan ku ya waye kun ga wannan magana ba karamin magana ba ce za ku iya rubuta ta zuwa ga senate da house of reps su tsaya su yi review dinta kuna da wannan yancin kuma kar ku taba tunanin wai rubuta wannan da aikawa wani dogon abu ne a'a ku rubuta ku samu mutane uku su kai su tafi abuja ana sitin kawai su je su zauna in suka je suka zauna za su samu sakataren majalisar kai tsaye yadda ka san za ka samu mai sai da gyada a kofar gida haka za ka je ka shiga ofis ka same shi ce mu ne ka ba gashi mun kawo rubuta kokan za ka ji an kai wannan matsalar majalisa an yi dibet a kanta don haka dole sai ta dawo sai a yi muku gyara a kai amma an kun daɗe kuna kuka a cikin jami'o'i galibi sai ga kamar ba sa tausayin ɗalibansu ba abin da ya shafe su sai ga wani ya ce dan me ba zai koyi turancin ba ya koyi turancin mana turancin wani wani abu ne wani zai ce kuma ya za a ce ka gama sakandare kai baka jin turanci a to ai makarantar larabci yayi kuma ana son ai idqa'in wani heritage ne wani abu ne da aka gada a kasar shine akwai malamai zalla malaman ne malaman larabci sai aka ce to ga makaranta an yi don su yanzu ko wannan shigantaka ta kai wai ko taro ne wasu kungiyoyi suka kira wai sai a ce wai da turanci za a yi jawabi ya za ka kira malamai ka ce malamai masu tafsirin alkur'ani su zo na gari ko kuma sai a ce wai da turanci za a yi jawabi wai in yi so an yi da turancin to a ainihin tashi a yi musu bayani to yanzu su ne ake cewa kenan kar su ce komai tunda yaren da ake sadarwa da shi shine turanci to an yi ba su ji ba an ce ba a fassara musu to su kuma ya za su yi so da haka waɗannan abubuwa ne waɗanda ƙarshe za ga cewa faɗa ne da addinin musulunci a fakaice sannan kuma mu 'yan arewa ba irin 'yan kudu ba ne wallahi irin hakan za ta faru a kudu ko ba za ta sabu ba a kudu ba su da wannan matsala dan a kudu yana da wahala kaga wanda ba jin turanci alal itilaki ko da bai boko ba ko kun fahimta na haka ko da ya tafi jami'a ba zai samu wannan matsalar ba amma a nan arewa ne ake da matsala to in a kudu ne bayarabe ko in ya mulke da wannan matsala tuni zai ta rubutu akai sai ya kwato kanshi yanci amma munan mutane suna ta karatu tuka suna shan fara can islam na'am kamar tarbiyya da ake da larabci na'am yanzu dole an soke ko da turanci ba a sa.
eh sai an sassafo wani abubuwan wanda ya ba shi ne sun su dauka kwanan cire kuma an ce islam ya koma cikin to misali yanzu duk wannan makirci ne fa dole ne ana buƙatar islamic history islamic history ya sha bamban da history don a cikin history gaba ɗaya gaba ɗayan tarihin musulunci da ke cikin history sharri ne a ciki tarihin musulunci waɗanda ke zuba tarihin musulunci a cikin history history as a subject on its own to islamic history da suke kawo suke sawa gurɓataccen suke sawa za a je a ɗibo maka faɗan aliyu da mu'awiya ne a zuwa karantar da kai a je a ɗibo maka waƙa'atu sufi a je a ɗibo maka aisha da aliyu waɗannan abubuwan ne za a kawo maka wai wannan ne tarihi kafin a zamanin rigingiminsu musulunci dai da tarihi ne tarihin manzon Allah yaya manzon Allah ya musulunci yaya kaza kaza a karantar da kai wannan mana ko kun fahimta jama'a to cewar an fara juya wai wasu darussan kamar kamar tarbiyya an fara komar da ita education wannan kuma wata matsala ce daban ita ce ɗaliban haya islam ana koyar da su turanci turancin da har za su iya fahimtar geography da turanci kar ku manta fa ba su da background ne khalfiya su tun farko khalfiya ce arabiya wato tun farko background ɗinsu da la- wani ɗan islamiyya ne wani ma ustazu ne malamin qur'ani a anguwarsu eh dan haka bai taɓa koyan turanci ba tun da yake a tarihin shi ya zo ya faɗo haya islam an ce to duk an jujjuya darussan sun koma da turanci what is so special in this english menene ya zama lallai lallai sai a turancin nan to wannan kalubale ne mutane su san menene ake ciki Allah madaukakin sarki ya taimake mu to malam da yake cewa wa yamurru yadayhi alama zara min zahiri ajina ajfanihi sannan ya rinka ga hannayen shi alama zara ga duk inda ya kwari an gane kwari duk inda ya kwari min zahiri ajfanihi na daga ainihin wato wajen jafna mahuwal jafna ah? duk inda asarir na goshi wato waɗannan guraye guraye na goshi to ma gara inda ya kwayi na daga gurayen goshi to ya rinka ainihin wato sa hannayen shi yana cuccuɗawa ko a gashi ya ce wa asariri jabhatihi da kuma gurayen ainihin goshin shi can ainihin ajifan wato na kwarbin hanci na wajen hanci eh? na ido ko e min zahiri a jifadihi wato na kwarmin idanuwan shi wa asariri jabahatihi da kuma ainihin gurayen goshin shi wato kwarmin ido da kuma inda abin nan yake na gurayen goshi lallai ne ya rinka sa hannayen shi yana ciccudawa wa ma tahta marinihi to da kuma karkashin karan hancin shi shine nan din ina fata an gane to menene sunan nan eh yawwa asali zozo to amma sai a ce zozon hanci ina fata an gane shine sama kaɗan daga inda gashin baki yake fitowa ina fata an gane ya wajahu haka ba haka zai wanke wannan fuska tashi kamar yadda ka ji salasan so uku yankunin ma'a ilaihi yana ɗibo ruwa zuwa ga fuskar tashi wa yuharriku lihiyatahu fi ghasli wajhihi bi kaffaihi yana mai ainihin wato sanya hannayen shi yana da gemun shi a wajen wanke fuskar tashi da waɗannan tafuka na hannayen shi li dakhila halma'u saboda ruwa ya shiga cikin gemun nashi li ko li daf'i sha'ari bima yulaqihi min alma'i saboda ɗabi'ar ruwa na ɗabi'ar gashi na tunkuɗo ruwan da ke taɓa shi in aka ce ku duba jama'a in aka ce ka rinka wanke saman gemunka ka saman gemu da an sa mai gashi da an sa mai ruwa me yake sai turo shi to tunda haka ne rinka sa kana turbida cikin gemun haka kana jujjuyawa don a tabbatar cewa ruwan ya shiga kada a dogara da kawai zubawar da aka yi wanda ka zuba yana taba gemu tsalle zai yi waje ko kun fahimta jama'a gashi nan sai ce li dakhila hal ma'u saboda ruwa ya shiga cikin ita gemu din domin gemu da larabci mace ce ya shiga cikin gemu din li daf'i sha'ari saboda ɗabi'ar gashi ta tunkuɗe lima yulaqihi min alma'i ruwan da yake taɓa shi wa laysa alaihi takhliluha fil wudu'i fi qawli malik amma a cikin fatawar maliku imam malik yace ba dole bane sai ya rinka tsatsefe gemun nashi wa yujri alaiha yadaihi ila akhiriha maliku kawai yace abin da zai yi ya gogawa gemun nashi hannayen shi in yi haka kawai a far imam malik ta isa in ya wanke ya wanke fuska kwarmin ido ne hanci ne wane ne burayen goshi duka to in ya zo gemu ya zai kan sai goga hannayen shi haka ya isar a bisa fatawar imam malik amma a bisa fatawar sauran malaman fa za a ainihin tsatsefe to tsatsefewar ita ce magana da take daidai ita ma saboda hadisan sun tabbata akan haka hadisan a wurin wasu malamai ba su tabbata ba wato ga littafai can muna da su jama'a ya kamata ku rinka binciken su game da ahadisul ahkam su ne suka yi takharijin su akwai littafin ai nasbur raya alhafizu zailai wani buzu ne mutumin kasar somaliya kusan shekara 800 da ta gabata sannan al-imamu ibn mulakkin ga littafin shi nan gashi nan kuna gani kore kore haka al-badrul munir gashi nan kusan mujalladi goma ne yana ainihin takhrijin ahadisul ahkam ne sannan ga irwa'ul ghalil muhammad nasir din albani sannan ga ainihin kitabu tamyiz wanda aka fi sani da at-talkhisul habir na ibn hajar ga sunan ga takhrijin mudawwana ga takhrijin bulugul maram ga takhrijin littattafai nan irin su al-muharr duk waɗannan ahadithul ahkam ne su ne nisan da ke ɗauke da waɗannan mas'alolin da muke karantawa ko kun fahimta to anan ne zaka ga takhrijin sun inganta ko ba su inganta ba to kar ka zauna kuna kallon kallo da littattafan suna kallon ka ga matsala tana damun ka ina fata an gane sai ka buɗe ka karanta sai ka ka samu gamsuwa Allah madaukakin sarki ya taimaka to malai yake cewa summa yaghsilu yadahu al-yumna salasan sannan sai kuma ya wanke hannun shi na dama so uku a wisnai a wisnataini ko kuma so biyu kun gani ko ko ya wanke so biyu ko so uku yufidu alaiha al-ma'a ya kwarara wannan hannu na shi ruwa wa ya arukuha biyadihi al-yusra ya ciccuɗa wannan hannu na dama da hannun shi na hagu ya amfani da hannun hagu wajen cuɗa hannun dama ɗin wa yukhallilu asabi'a yadayhi ya kuma rinka tsefe yatsun hannayen shi ba'daha bi ba'din yana sa sashin wasu hannayen yana ainihin wato tsatsefe wasu ainihin sashin na hannayen wato hannayen hagu su yatsun hagu afwan su ne za su rinka bi suna tsatsefe yatsun ainihin ma hakan an zo ita kuma hagu a rinka sanya yatsun dama suna bi suna tsatsefe ta ko kun fahimta jama'a ثم يغسل اليسرى كذلك sannan hannun hagu ma ya mishi haka wa yablughu fihi ma bil ghasl ya kai matuƙa wajen wanke hannayen nashi guda biyu wajen ciccudawa ya ciccuda matuƙa ina fata an gane ila al mirfaqaini wato ya kai har zuwa ga gwiwoyin hannu amma sai malam yace ila din nan ana so ka fahimta da aka ce ila yudkhiluhuma fi ghaslihi zai shigar da ainihin wato waɗannan gwiwoyin hannu nashi jama'a ku dube su gwiwoyin hannun in ya zo ba keke da keke ba a'a zai shigar da su amma sai ce wa qad qila ko da yake a wata faɗar wasu malaman suka ce ilaihima haddul ghasli falaysa biwajibin idkhaluhuma fihi zuwa ga waɗannan gwiwoyin hannu ne zuwa gare su ba wai za a shigar da su ba a bisa wajabci wa idkhaluhuma fihi amma shigar da su waɗannan gwiwoyin hannu a wurin wanke hannu ahwal a ahwab malam yace shine abin da yafi natsuwa shine abin da yafi daidai li zawali takallufi tahdidi saboda gusar da kuntatawa wajen yin keke da keke ka gaya min mutumin da aka ce tsakani da Allah iya wankewa keke da keke kada ya shigar da gwiwar hannun amma iya ƙarshen hannun kada gwiwar hannu ta shiga kun ga fa zai zama daidai nan kenan to ai kun ga akwai takalluf akwai kuntatawa ko to abin da yafi daidai malam yace ahawab a shigar kun ji dalilin shi ko amma ba wannan ne dalili ba dalili shine hadisi sahihi wanda al-Imam Ad-Darqutni ya rawaito amma an ka karanta ba ga Ibn Hajar ya raunata shi cikin Bulughul Maram amma hadisi ne sahihi ka karanta silsilar sahiha da waɗancan littattafai da muka faɗi na takhrijin a hadisul ahkam hadisin shine annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana sa ruwa yana cuccuɗa gwiwoyin hannun shi kaga wato ba ma wai shigar da su ba su kansu suna samun ruwa mai laima wanda annabi yake sawa yana cuccuɗa su don haka wanke su ɗin ba wai ahawat ne kadai ba a'a shine kadai sahihi malam ya ce sun ma ya ma'a karfa kumanta yana yi yana bayyana alwala ne dalla dalla ya ce sun ma ya ma'a sannan sai ya ɗibo ruwa biya da yumna da hannun shi na dama fa yufrighu ala batin yadihi yusra sai ya kwarara ruwan a ainihin wato batin menene batin cikin tafin hannun shi na hagu lokacin da ya ɗibo ruwan da hannun shi na dama sai kuma ya juya ruwan zuwa ga tafin shi na hagu thumma yamsahu bihi ma ra'sahu yabda'u min muqaddamihi min awwali manabiti sha'ari ra'sihi anan da aka ce zai ɗibo ruwan da hannun dama ya kwararawa na hagu da yake nufi da kwararawa na hagu ya juye shi gaba ɗaya a ya raba ana magana zai shafar kai ne tutun da zai shafar kai idan ya ɗibo da hannun dama kuma ya kai wa hagu to ai ta dama ta waye gari babu komai sai laima a hannunta abin da ake nufi in ya ɗibo da hannun shi na dama sai ya ainihin karkata wa hagu sai ya zama sun raba to me zai kenan shine sai ya ce summa yamsahu bihi ma ra'asahu sai ya shafa wa kanshi waɗannan hannaye guda biyu yabda'u min muqaddamihi zai fara daga gaban kanshi ina ne daga gaban kanshi din sai ce min manabiti sha'ari ra'asi daga mafitar ko min awwali manabiti sha'ari ra'asi daga farkon maɓuɓɓugar gashin shi anan ma kamar magana ɗazu da muka faɗi daga inda ya ɗauki fuskar shi ya ƙasa to kuma daga nan yanzu zai ɗauki shafar kai ya yi sama wa qad qarana atrafa asabi'i yadaihi malam yace zai yi haka ne yana mai gwama yatsun hannayen shi ba'daha bi ba'din ala ra'sihi sashin hanna sashin hannayen nashi ku duba sashin gefen hannayen nashi suna haɗuwa yatsun shi sashin yatsun nashi suna haɗuwa da ainihin sashi shine lokacin da ainihin ya sa ruwan haka jama'a ya shafa wannan ruwa a tafukan nashi suka jiku to sai ya haɗa su wani sashi na yatsun na haɗuwa da wani sashi abin da yasa in aka ce dukkansu sai sun haɗu to kun ga za a samu wata bukka kuma kenan a yatsun nashi haka na haka sai ce ba'ab wasu sashin su haɗu da ainihin wasu sashin ya haɗa su sai ya taho haka ya fara daga ainihin gaban kan sai ce waja'ala ibhamaihi ala sudraihi sannan manyan yatsun shi waɗannan a lokacin da zai shafar su kuma suna kan kundukukan shi shine daga gaban inda kunnuwan shi suke an fahimta sun mawar habu biyadaihi sannan sai ya tafi da hannayen shi masihan ila tarafi sha'aru ra'asihi yana mai ainihin wato shafawa zuwa ga gefen gashin kanshi mimma yali kafahu daga ɓangaren da yake daidai da ƙeyar shi haka wato zai tafi da wannan ainihin wato hannayen shi yana shafawa har zuwa inda ainihin wato gashin kan shi ya kai da ƙeyar shi waɗannan manyan yatsu a ƙarƙashin wannan siffantawa su za a taho da su ne suna gogar ko suna shafar daga daidai kundukukin za a taho suna shafar daidai inda bayan kunnuwan yake ko kun fahimta domin ka duba an kai haka haka ka faro da yatsun naka su manyan yatsun ka ɗage su to ka dubi yadda kake shafa shafar bata ainihin taɓo daidai ƙasan da ya shafi daidai kunnuwanka ba ko kun fahimta ma jama'a sai ke cewa sun maye rudduhuma sannan sai mayar da waɗannan hannaye nashi haisu bada'a inda ya fara wa ya bi ibhamaihi sannan kuma waɗannan yatsu shi manya waɗanda aka ce tun farko ya saka su wajen kan kundukakan shi ko su kuma sai ya kamo halfa uzinaihi bayan kunnuwan shi don ya tafi da su haka sun tafi kun yanzu suna bayan kunnuwa san da shafa ta kai ko to idan zai dawo sai kuma ya taho su kuma sai su ainihin wato kamo bayan kunnuwa din haka ila su da su dawo zuwa ga kundukukan nashi wa kaifa ma masaha bayan da malam ya gama faɗin wannan ka'ida keke da keke sai ce wa amma fa duk ma yadda ya biya shafa wa kan shi ruwa a jiza'ahu ya ya isar mishi amma da sharaɗin idza aw abara asahu idan ya game kan shi da shafa sai dai wal awwalu ahsan na farkon shi yafi kyau kenan yanzu da zai jika hannun shi guda ya tsinduma hannun nashi a cikin buta alwalan ko a cikin gwangwanin alwalar ko kwaryar sai zo kawai sai ta haka da hannu ɗaya sai ta haka ko ina kawai ya haka abin da malam yake cewa a jiza'ahu amma iza'ahu aba idan ya game kan nashi da shafa to gaskiya wannan maganar wa kaifa ma masaha ya dube ta ne minan nahiyatul fiqhiyya a fiqhance amma idan an kalle ta minan nahiyati tasannun min nahiyati tasannun to sai a ce bai yi ba yin haka din bai yi ba bai dace ba kai abin da ya zo a sunna din mana yake cewa walau adkhala yadayhi fil ina'i da a ce zai dago hannayen shi da zai tsoma hanna da zai shigar da hannayen shi guda biyu fil ina'i a cikin ƙwaryar alwala ثم رفعهما مبلولتين sai ya ɗago su da lai masu biyun wa masaha bihi ma ra'asahu nan ma ya shafi kanshi a jiza'ahu yayi ku dubi yatsin nashi haka ya dilmu ya sa ƙwaro alwalar yana fitowa kawai sai haka ya shashafa ko ina kawai bai bi duk waɗannan ƙa'idojin a fara daga farkon kai a yi baya a dawo ba ya ce a jiza'ahu ita ma wannan fatawar irin waccan ce babu dalili a kanta abin da yake daidai abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato malaman fiƙi sukan kalli wani abu ne wanda idan magana tana kama ku da mutane yanzu waɗanda ba sa son aiki da sunna sukan kawo ta a matsayin hujja idan ka ce kaza sunna ne sai mutum ya ce naji in ban yi ba sallata ta ɓaci ka bar ka ji amsar salaf sai sai ce to annabi da ya yi musulmi sun yi karka ba shi waccan amsar da yake so in ban yi ba sallata ta yi ko ba te ba idan ka ce mishi ta yi tana da dalili daga Allah baka da dalili daga Allah dan yanzu ka ce mishi ne dan ku zauna lafiya to kuma bari ka ji sakamakon faɗin haka sai ce maka to tun da ta yi don me za ka matsa mun sai na yi abin da ko da ban yi shi ba sallata ta yi a fatawarka kai kanka ka ce ko ban yi ba ta yi to rabu da ni ba zan yi ba tun da dai kai ma ka ce sallata ta yi idan ka ce mishi ba ta yi ba sai ce la ilaha illallah jama'a kun ji ya ce duk sallah ku ba ta da kyau to fiyorin fir'auna kenan fir'auna da aka yi mishi wa'azi sai ce fama balul qurunul ula jama'a kun ji iyayenku da kakanninku da ba su da addinin Musa ya ce biyan wuta ne kaga fada ya faɗi ko kun fahimta jama'a dan haka Abdullahi dan Umar shi ya fara fuskantar wannan a iya sani na kamar da fatawar ta zo cikin muwatta aka tambaye shi farillan alwala sunnonin alwala yace to ita dai alwalar musulmi sun yi annabi yayi musulmi sun yi aka matsa eh na gamsu amma ina son in ji kaza farilla ne ko sunna ne ce annabi yayi ko musulmi ma sun yi yace eh na fahimta shi abin ne matsayin shi a cikin alwala ko a cikin sallah yace eh annabi yayi musulmi sun sai da ya matsa sai yace mishi ka gan mu nan da maguzawa ne annabi ya kawo mana addini muka bi abin da ya shi muke abin da bai ba ma yi don haka maganar matsayi ka ba ka ba ba ta taso ba annabi ya yi musulmi to a nan menene amfanin wannan irin fatawar ta abdullahi dan umar ita ce in ka fahimci mutum ya zo neman jidali amma a babi ne na farfasa ilimi don a gane matsayin komai in matsala ta faru a san yadda za a gyara shi ya halatta ta haka ne malaman fikin suka farfasa cewa sunnoni farillai mustahabbai makaruhai da sauransu amma ba wai ana nufin ana ce maka kaza mustahabbi bane dan karkai abinda su mutanen mu suka fahimta kenan in ce musu jinsatul istiraha mustahabbi je zai ce to tunda mustahabbi ce ma ba sai nayi ba to ba ana ce maka mustahabbi bane dan a nuna maka bai da muhimmanci sai dan a gaya maka cewa da al'amari zai faru ba kai ba ba a cewa ibadar ka ta baci Allah ya ce maka mana yace summa yufrihu alma'a ala sabbabataihi sannan sai kuma ya zuba ruwa ga yatsun shi guda biyu na nuni dan ali wa ibhamaihi da manyan yatsun shi wa in sha'a ga masa zalika fil ma'i in ya so waɗannan yatsun nashi guda biyu da dan ali da babban yatsa na dama da na hagu ya dulmiya su a cikin ruwa summa yamsahu udunaihi sannan ya shafi kunnuwan shi zahirahuma wa batinahuma wajensu da ainihin cikinsu ina ne wajensu waje da ciki cikin kunne shine nan inda nan ake gani daga gaban fuskarka wannan wuri da ya kwana ya sake dawo to ina ne baya shine ainihin can inda ya haɗu da ƙeya abinda malam yake cewa waɗannan yatsu ko dai ka ɗibo ruwa ka zuzzuba musu su kaɗai sai ka ainihin wato sa waɗannan ɗan ale a cikin kunnuwanka su kuma waɗannan manyan yatsun su shafi baya sai malam ya ce amma kuma da za ka dilmiya su kawai su taso da laima ka yi haka shi ma ya yi hadisin da ya ruwaito wannan maganar jama'a yana cikin littafin sunanul kubra hadisi ne wanda yake ba'isi kuskure aka yi wajen ruwaito shi sahihiyar riwaya ta hadisin ita ce ta zo cikin sahihu muslim mai riwayar ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana shafar kanshi da wani ruwa daban ba laimar da ta rage daga hannun shi ba idan ya wanke hannun dama ya wanke hannun hagu ai kun ga zai zama akwai sauran laima a hannun shi ko to sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya sabunta ruwa game da kai wannan mai riwayar da ya zo wanda ya ruwaito ta sunan kubra sai ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan ya shafi kan shi sai ya ɗibo wani ruwa daban sai kuma ya shafi kunnuwan shi banda laimar da ya shafi kan shi da ita wannan riwayar riwaya ce munkara waccan ta cikin sahihu muslim ita ce riwayar da take sahihiya ma'aruf ko mahfuz da gwargwadon yadda malaman suke kasarta munkar ya mukabalanci shaz ko shaz ya mukabalanci ma'aruf ko makamantan haka kun fahimci wajihin kuskuren tukunan na son da kyau mu tsaya mu fahimta asalin hadisin shine annabi in yana alwala idan ya gama wanke hannun shi na hagu sai ya ɗibo wani ruwa sai ya shafi kan shi da shi sai wannan riwaya da bata inganta ba cikin sunan kubra sai ta ce annabi idan ya gama shafar kanshi sai ya ɗibi wani ruwa sai kuma ya shafi kunnuwan shi da shi shi yasa ka ji sun ce wa tajdidul ma'i lahuma sunnatu to asalin hadisin kenan bai tabbata ba ku karanta takhrijin shi koda nan kurkusa cikin bulugul maram da kuma subul salam da waɗannan tafai da muka faɗi a ɗazu waɗanda suke bayyana takhrijin ahadithul ahkam idan kun gane wannan na ina zuwa sai a dawo kuma ita shafar kai hadisi kuma ya zo sahihi a cikin musnad na imamu ahmad da littafin sunan tirmidhi da kuma littafin sunan ibn majah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-udhnani min ar-ra'si al-udhnani min ar-ra'si hadisi ne sahihun li ghairihi hasanun li dhatihi haka babu wata makawa wadda za a ki aiki da wannan hadisin a sheikh ahmad shakir a baya bayan da ya tsaya ya yi takhriji ya fitar da ingancin hadisin kamar yadda haka ya faru ga sheikh muhammad nasir din albani a silsilar sahiha a mujallabi na biyu daga baya sai wasu suka taso da cewa sun gano cewa hadisin bai tabbata ba malam nasir din albani ya sake zama a sabon bugu na silsilar sahiha ya sake ba da ansa game da waɗancan shirohi da suka tato da su gaskiyar lamari hadisin al'udunani minar ra'asi kunnuwa guda biyu hukuncin suna biye da hukuncin kai ne a alwala sai a dawo kan lokacin da ka ɗibo wani ruwa daban ka shafi ainihin kanka ka dawo da shafar wannan launar da take hannunka ita ce kuma za ka sanya ka ainihin wato shafi kunnuwanka da ita wannan fatawar karara imamu ahmad bin hanbal ya yi ta kamar yadda ta zo a cikin wannan littafi silsilatul ahadith sahiha ta yiwu ka ce gaskiya saboda allah hannunka yakan kafe yana bushewa a daidai lokacin da ka ainihin wato shafi kanka ka dawo da shafar ka zo kuma ka shafi kunnanka sai ya zama babu laima wannan ba hujja ba ce amma an har ta zama hujja sai a ce maka tonan kuma babu makawa hadisai sun inganta cikin abu dauda da nasa'i annabi yana shafar kanshi wani lokacin so biyu wani lokacin so uku to tun da har yana shafar kanshi wani lokacin so biyu wani lokacin so uku ai mas'ala ta ƙare sai ka sake maimaitawa ka dangwalo ruwa ka shafi kanka ka sake shafar kunnanka ka sake dangwalowa ka sake shafar kanka ka sake shafar kunnanka insha Allah in dai ba girman kanka ya kai katan kai ne kamar na jaki ba su ga kunnuwanka in dai ba sun kai kamar na zomo ba insha Allah ta'ala za a samu a cikin wannan saɗi da za ka yi hasso uku zai isar kaddara shedan ya tasa ka gaba da zarar ka shafi kan naka ka ba da shafar sai ka ga hannun ya kafe kyaf ba komai shafa haka wannan yana daga cikin ainihin madakhil shaitan ila ibadillah shaitan yana da wasu hanyoyi da yake shigo bayan Allah ya kamata kowa ya nutsu da kyau jama'a akwai littafi da na aje shi nan Allah ya sa wani bai taba shi ba wanda nake fatan wata rana mu juye shi ya zama ainihin wato lacca wannan littafi yana bayani dangane da ire-iren waɗannan matsaloli ne dangane da idda shaidan yake shigowa ainihin wato mutane tafi ne dan karami Allahul musta'an wani ya canza mushi wuri a dan tsakanin nan da na aje shi littafi ne karami kwarai da gaske wani malami a sheikh abdullah Allah ya mishi rasuwa ya rubuta shi yana tsuntsunto hanyoyin da shaidan yake bi yake ainihin wato rugurguza mutane banda bayanan da al'imamu abdulrahman ibn al a cikin ainihin littafin shi talbisu iblis da bayanan da al'imamu ibn al-qayyim ya a cikin littafin shi mai suna izafatul lahfan min masayidi shaitan shaitan ibn al-qayyim ya ce yana da masayid wato fatsa da kuma yarfi iri-iri wanda yake yarfa bayan Allah ka duba da kyau ka gani idan kai sahur sai ka ji ka lafiya garas sharri ne yake maka shaidan din sai zo ya sa maka lafiya jiki sai ka ji garas sai daidai lokacin da za a yi sallah sai kuma ka ji bacci mai daɗi ya taso maka da kasala wallahi sharri ne idan gari ya waye akwai karatun nan na risala ko akwai karatun hamawiya ko akwai tafsiri sai ka ji ka lafiya lautin karfe shida sai daidai lokacin karatun yayi sai sa maka kasala ko kuma sai nuna maka muhimmancin ka je wani abu wanda abin yana da muhimmanci don shaidan ya daga cikin masayi din shi shine idan ya ga ba zai iya hana ka aikin alheri ba sai ya sa ka kai wanda yake ƙasa da wannan ko kun fahimci wannan wato alheran guda biyu ne wannan zaka samu aljanna kai tsaye da kayi za a rubuta ka cikin aljanna amma wannan za a rubuta maka lada goma to in ya ga ba makawa sai kayi haka saboda karfin imaninka sai ta kwadaitar da kai kai mai lada goma kar dai ka yi wancan da kai tsaye sunan ka zai tafi cikin yan aljanna wallahi jama'a waɗannan littattafan suna da fa'ida a karanta su in kana karanta littattafan za ka ga kowa inda shaidanu ke bullo musu in Allah ya so za mu samu wani lokaci wadda za a mai da haka a matsayin lacca zai fi sauki don littattafan suna da yawa matsalolin kuma ɗimbin yawa ne da su kamar yadda lokacin da muka yi wa'azi akan matsalar gulma Allah ya tofa albarka a cikin abin kowa ya ji cewa yanzu sai dai tuba to wallahi tallahi jama'an aka zo aka yi lacca akan madakhilu shaitan ko masayidu shaitan hanyoyin da shaitan yake bi yake cafke bayan Allah wallahi tallahi za ka yi mamaki za ka ga duk abin da ya san zai iya hana ka zai hana ka abin da ya san ba zai iya hana ka ba sai ya sa ka yi wanda yake ƙasa da shi a wajen lada to wani lokacin shaidanu sukan yi wa mutane haka in ya rasa yadda zai sai saka maka cuta ta waswasi za ka ibn rajab ya littafi akan cutar waswasi waswasi kan zama cuta ibn al-qayyim ma a cikin wannan tantafai da ibn da ibn al-jawzi duk sun bayyana sai saka maka waswasi haka wani ɗalibi ya samu kanshi a lokacin a jami'ar islamiyya kamar yadda aka bada labarin shi duk sanda ya gama alwala sai ji shakka ta kama shi cewa bai shafi kanshi ba sai bin ba zai ce mishi to abin da zaka yi tunda da famfo da yake alwalar idan ka gama wanke hannunka ka zo daidai shafar kai to sai ka ainihin tara famfon ka buɗe famfon gaba ɗaya sai jika kanka gaba ɗaya kai ma mai wadi ya jika rabinka sannan sai ka miƙe sai ka ƙarasa alwalar kaga har kai sallah kana diga in yazo ya ce maka baka shafi kan wani ta ce ƙarya ne ni da na zuba bokiti uku a kai ko kun fahimta masayid ne wallahi abin da ya sa ya ce ba zai bamu mu zauna lafiya ba to kuma ba nan ba idan baka zama kana da extra care kana da karin kula ba ko sai shaidan ya bullo maka ko ta matarka ko ta matanka ko ta ɗanka ko ta ƴaƴanka ko ta abin hawanka ko ta menene tun da ya ce zai zo ta sama ya zo ta ƙasa ya zo ta dama ya zo ta hagu ya ce fala ta ji aksarahun shakiri ne ya ce ba zan yarda ka samu yawancinsu masu ibada da godiya gare ka ba sai na fatattaka maka su wannan Allah madaukakin sarki ke da yawa Allah madaukakin sarki kiyaye to ane mana isharar lokaci yayi jama'a ya kamata mu saurara a nan insha Allah ta'ala nan zo karatu na gaba sai a ainihin wato tashi daga nan bayan an gama siffanta alwalar sannan kuma sai a zo a karanta kamar yadda aka saba tun daga inda aka yi karatun farko insha Allah ta'ala alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am kamar da malamin su suke da wani dafa su na'am
wani kusan dogon da ita da kamar da shan da suke magana kawai kamuna ce ina hannu da kyau kyau yana maza ana yana zuwa hannu cikin sai shi a baya shi na abin da ke nuna mutum
ba haka ne ma'ana hadisan ba gaskiya yana shafar ciki da wajen ne na fahimce wato kamar abin da kake cewa ka fahimta kamar su waɗannan hannayen kawai yana doda kunne ne da su don ya ji daɗin shafar bayan a'a haka sannan haka Mm. Mm. hanya to to wallahu alam dai na'am wa alaikum salam na'am wajen shafi wajen yin mutane na'am idan mutum an ne shi idan ya haka ba zai ba zai yi ya shafi kowane da shi amma idan ya ke shi kan shi haka zai shafi zai ke an ne shi kowane da shi da ne ne aka yi ne aka yi shi ne ko kowane a'a ritsa ritsa yatsin kamar in ka ritsa yatsin to ai kuma kaga shi da ma malam maganar da yake yace ba'du ha bi ba'd ha Da bi ba'd al atraf wa- wani bangaren ne zai taba wani ba zai yi duka su taba ba amma babban abin da ake so ka lura shine yayin da ka sa hannayenka haka ka taho haka ba- babu wani gashi sai an taba shi domin yayin da babban yatsan bai bi ba wannan karamin ko na biyu ko makamantan haka zai bi ta kan shi ya gani sannan za ka sake dawo da shafa na'am eh na'am malam ce sun ba da ce da ilimi a yi ma na'am na'am ne da kyau a cikin da ce ma ma'ana zai yi gowa da wani haka hadisi ya zo ma karara a cikin musulun na imamu ahmad shi tsefa gemu jama'a ana ɗibo mishi ruwa ne nashi na daban in ka ɗibo sai ka sanya haka sai ka buka cuɗa shi ruwan ya shiga ciki ka cuɗa shi ba wai da laimar da ainihin ka wanke fuskar ka da ita ce zaka ainihin abin nan Allah ya taimaka na'am wa alaikum salam na'am na'am na'am tashi da wucin wannan hadisin ya raunata hadisin amma mun tattauna da shi ne da kaina na gaya mishi ban yarda da raunata a shi da wuri kwarai da gaske saboda hujjojin da ya kawo na raunata hadisan bai iya ba da amsa game da hujjojin sauran malaman da suka saha hadisan ba malamin shi da kanshi muhammad nasiruddin al-albani ya ainihin saha hadisin ko ya hassana shi gaskiya hadisi ne wanda yake sabit akwai hadisai irin haka wanda muka yi zama da shi har ma na ce in Allah ya sa bana na je wasu tattaunawar da za mu yi da shi za mu ainihin wato zauna zan kafa ya karamar kamera nan sai mu abin nan sai mu dauka in ba haka ba akalla zan sa laƙi zan sa microphone haka da zan yi recording abubuwan duk da comrade ne ina gaya muku ba wanda ya taba ɗaukar muryar samir